الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau muna safiyar ranar alhamis sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da shida ga watan hudu shekara ta 2023 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam insha Allah ta'ala za mu ɗan duba wasu littattafai a cikin wayannan kwanaki da suka rage muna na ramadan wanda an kai rabi da na so mu duba littattafai guda uku sai zan kuma ba mu fara tun daga farkon wata ba da allah ya samu fara to da za su samu shiga littafi na farko akwai lamiyatul ajam ta mu'ayyududdin al-tawara'i tana magana akan abin da ya shafi luga da hikimomi da kuma wato adabi da daga cikin ƙasidu waɗanda ake son ɗalibin ilimi ya ba su kulawa kuma ya haddace su wannan zai taimaka wajen larabcinsa ya yi ƙwari kasida ce wadda ba ta da yawa takaitatta ce a littafi na biyu shi ban zo da shi ba shi ne sullamu tullabi ila ma'arifatul bina'i wal i'rab shi na nahau ne wanda shaikhu ibnu ishaq shi ya rubuta shi wanda mun karanta littafinsa a kan fiƙihu sullamul hudati to shi ma littafi ne yana da mahimmanci yana kawo ƙa'idodi na nahau to in allah ya sa lokaci ya ba mu dama mun kammala ɗaya daga ciki sallah ba ta zo ba to muna iya ɗorawa da shi littafi na uku shine kifayatul awami fil buyu'i shi kuma littafi ne da al'ustaz abdullahi bin fodiwe ya rubuta domin sha'anin kasuwanci an rubuta shi saboda ya karantar da mu menene kasuwanci sannan meye matsayinsa ga shari'a me ya rukunansa me ya ƙa'idodinsa me ya sharuɗansa wani ya halatta wani bai halatta ba to ita ma dai ƙasida ce takaitatta ita za mu karanta ta yanzu insha Allah to za mu fara da ita lamiyatul ajimi za ku ga rubuta matnul lamiya amma sunanta lamiyatul ajami wanda ya rubuta ta shine ya shahara da lakabin mu'ayyiduddin hakanan ya shahara da nisba da suna ga tawara'iyu kusan ma wani lokacin ma za ka ga haka malamai suke kiran littafin bagara'i bagara'i za ka haka ake ambatonsa a zaure eh, amma sunanta lamiyyatul ajam wadda shi ne sunanta abin da yasa aka kira ta da lamiya saboda rawiyi nata shine harafin ƙarshe na kowane baiti in ka duba za ka ga lamun ne har zuwa ƙarshen ƙasida to shi yasa sai aka jingina ta zuwa ga rawiyi ɗinta harafin lamun sai a kira ta da lamiyatul ajami to duk ƙasida an ka rubuta da irin wannan siga to sai a jingina ta zuwa ga wannan harafi abin da yasa aka kira ta da al'ajam shi ne wayanda ba larabawa ba bobayi kenan shi ba larabe ne to amma me yasa aka kira ta da lamiyatul ajam shi ne malamai suka ce saboda lokacin da ya rubuta ta yana ƙasa ko kuma garuruwan da ba na larabawa ba na ajamawa can ya rubuta ta e, saboda shi ya ɗan samu jarrabawa shi a tsawara'i yan fitintunu sun faru tsakani ne da mutanen garinsu haka na hassada saboda Allah ya yi masa baiwa da sauransu to sai suka dinga haɗa shi da hukuma daga ƙarshe dai har ya bar garin ya koba wasu garuruwa dole ya hijira to ya haɗu da wahalhalu da yawa kamar yadda duk zabuji cikin ƙasi da duk ya yi bayani dama kuma al'adar tafiya wani lokaci haka take duk lokacin da ka bar gida irin wannan ma tafiya an cika samun matsaloli to shine a can ya rubuta ta ya rubuta ta a shekara ta ɗari biyar da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haga ya doshi kusan shekara dubu yanzu ke da ɗaɗɗa ƙasida ce ba sabuwa ba ce illa dai kawai ilimi ne ya ce baya shi yasa mafi yawanci littattafan ba a san so amma can da da ana damuwa da ilimi da karatu sosai to lamiyatul ajam sanannen littafi ne ga duk wani ɗalibi da zai fara karatun luga yanzu littattafan masu bata kasuwa ma ka je nema babu saboda ba ilimi a gaban mutane ba yanzu son duniya da son ɗaukaka. sannan ya yi amfani da wazani mai sauƙi shine baharul basit musaf'ilun fa'ilun musaf'ilun fa'ilu musaf'ilun fa'ilun musaf'ilun fa'ilu abin nan kama wazanin alburda to duk wazanin su ɗaya to za mu karanta insha Allahu sai mu yi sharhin baitocin tun da lugace za mu dinga ɗaukar kalma ɗaya bayan ɗaya muna sharhi dama almuhimmi shine ka samu guzurin kalmomi yau wanda zai taimake ka idan za ka haɗa larabci ko kuma kana dirasa kana bincike a littattafai so to wani lokaci kalma za ta iya bujiro maka to karanta irin wannan littattafan sai ya taimaka maka sai ka gano ai asalin wannan kalma daga kaza ne to shine ya fara da baiti na farko ya fara da baitin shi na farko yana cewa أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي ناء عن الأهل نائن عن الأهل سفر الكف منفرد كالسيف أري متناه عن الخلل فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جذلي تو wani magani ko za mu iya sharhinsu a tsogara'i rahimahullah yana cewa asalatun ra'ayi waya daga cikin idafatu asifa ilal mausuf eh amma kuma sai aka juya sifa da aka mai da ita masdari asalin zancen arra'ayul asilu tunani mai kyau kyakkyawa shine asalatun ra'ayi kyakkyawan tunani da nake da shi ya ce sanatni to wannan tunanin ta kiyaye ni anil khaɓali daga fadawa cikin karkata ko kuma furta wata magana mai muni mara tsari na yana yabon kansa ne wai kyakkyawan tunani da yake da shi to shi yasa zaka ga duk sanda zai yi magana to maganarsa tana zuwa bisa tsari don dama tsakanin magana da hankali ko tunani suna da alaka gwargwadon kyawun hankalinka da kuma gwargwadon kyawun maganarka gwargwadon karkata hankalinka gwargwadon kuma yadda za ka ringa watsu maganganu babu kangaru wahiliyatul fadli ado na falala da Allah ya bani zanatni ta yi min ado ladal atali lokacin da na wofinta daga duk wata ƙawa ko ban yi wanka ba ko ban sa turare ba ko ban sa kaya masu kyau ba ko ban da dukiya ko ban da komai to falalar da Allah ya bani kawai ta kawata da ta mai da ni kyakkyawa nan shi ma yana yabon kansa ne kan cewa falalar da Allah ya bashi ta ilimi da hikima to su waɗancan da ke mai hasada ita ta kawata shi har suna ganin cewa ya hisu bari su kulla mai sharri da mutanen gari ma a cutar da shi tare da cewa cikinsu akwai mawadata fa akwai melonius eh amma shi ya tsore musu ido to lafazin asalatu masdari ne daga asula ne akan ce asula shai'u asalatan eh asula shai'u asalatan ma'ana abu ya zamo tushe asalatan tushe kamar wazanin kakaruma karamatan hmm? kakaruma karamatan fahuwa asilin ismu fa'il kenan shi mai asali ne shi ma'abuci tushe ne abin da yake nufi ma'ana lahu ra'ayun asilun yauwa yana da tunani kyakkyawa mai kyau mai tsari shi kuma an ra'ayu a nan a tafakkur fi mabadi al'umur shi ne tunani a farkon al'amurra kasa akwai mutanen da Allah ya musu baiwa duk abin da za su yi kamin su yi wannan abin sai sun yi tunani magana ce za su faɗa aiki ne za su yi to sai sun yi tunani a kan wannan al'amarin to duk wanda Allah ya mai wannan baiwa za ka bai cika samun matsala ba amma wasu za ka ga kawai in sun tashi abu buga sai an yi an gama sai a ce to ainihin kayi kuskure ka za ka za ka sauransu wa nazuru a waƙi biha da kuma kallon shin in ne yi kaza da ya ƙarshen al'amarin al'amarin me ya makoma wannan al'amari in na faɗi magana kaza shin me zai biwa baya da wannan shi ake kira da ra'ayu shi irin wai wannan tunani da Allah ya bashi a gane ko? to sannan lafazin swana da ya kawo da ya ce swanatini shi kuma daga swana shai'a ya sunuhu saunan wasu yanatan fi'ilinsa akan ce sana ya tsare ya sunuhu yana tsare shi mazdarinsa ko ya zamo saunan akan ce kuma siyanatan siyanatan fahuwa masunun bi ma'ana hafiza huwa mana'ahu sai alkhatsali me ma'ana alkhatsali a luga shine annutukul qabih almuttarib shine mummunan magana kuma wadda ba ta da kangaru shi ake gira khatsal akan ce fi kalamihi khatsalun cikin maganarsa akwai rashin daidaita bismillah akwai rashin daidaita ma'ana akwai rashin tsari kaga wannan luga ce eh to wanda ya kware a luga irin waɗanda kalmomi zaka je na jehowa eh amma in ka ce fi ko kalamuhu qabihun eh to wannan dan nozuri ne da ya zurhi ba eh to shine alkhatal karkatacciyar magana kuma ga ta da muni hilya kuma shine ado kawa ita ba gari ba bace mun san da ita eh sai alfadli da ya kawo to alfadlu fil luga shi kuma anasa az-ziyada eh asalinsa kenan ƙari masdaru fadala kana sara yansuru wazaninsa kenan wal muradu bihi huna amma mi at yake nufi da falalar da Allah ya bashi anan shine al-ilmu wal adab Allah ya bashi ilimi da da adabi kamar yana goranta ma wa'ancan makiyan nashi kasan duk duniya ba wanda an kafe yawa hasara kamar mai ilimi duk duniya ya fi kowa haɗuwa da 'yan hasara saboda duk sauran ni'imomi hasara su za ka gabata kai tasirin hasara mai ilimi ba so da shi ilimin in dai akwai shi ba da awa ba ne to za ka ga kullum ƙaruwa yake yi kuma kullum mai shi haske yake ƙarawa amma in dukiya ce tana iya yi ƙasa tana iya yi sama in mulki ne ana iya rasa amma shi ilimi da an baka shi an baka na ba yanda za a dawo a ce kuma ai ya rabu eh yazidu bi kasratil infaqi to shi yasa duk lokacin da kake bayar da shi to karuwa yake yi karuwa yake yi zanatini shi kuma ado ne shi ma dai ba gari ba ce ba ladal atali al'atali me al'atali shi kuma asalinsa ko kuma ma'anarsa a luga shi ne alkhulu wofintar abu daga nan ne an ka samu kalmar hutu al'utula sai ga an ce an samu hutu to akan ce atilatil mar'atu ka fariha ya farahu to akan ce atilatil mar'atu ta'atalu idza khala jiduha min alqala'idi lokacin da mace ba ta da amin wuya ba ta da yan kunne to a larabci ana kiranta atilat saboda su larabawa a wurinsu in mace ba ta da abin wuya da yan kunne to kamar tsirara take fahuwa atilun ko kuma utulun duk ana faɗa duka ana faɗa to almuhimmu dai abin da yake nufi a cikin wannan baiti yana nuna takama da alfahari cewa Allah ya ba shi kyakkyawan tunani shine asalatun ra'ayi wanda shi ya bayo ya kiyaye shi daga furta alhatsali magana mai muni eh kamar yana shagube ga wa'yancan masu yi masa hasada cewa duk maganganunsu ba su da tsari sannan adon ilimi da ladabi da Allah ya bashi shi ya tsare shi eh shi ya kawata shi ladal atsali lokacin da ya wofinta daga barin kawa ko ado saboda haka koda bai yi kawa ba koda bai yi ado ba to shi ba da matsala ilimi shi karan kansa ado ne shi yasa a cikin karin magana la laraba ake akan ce inna mar'u bi asgaraihi qalbihi wa lisani ba komi a ɗan adam ba abu biyu ne a ɗan adam zuciya harshe su ne a ɗan adam da su ake auna hankalin mutum da nagartarsa da kirkinsa da komai nasa to daga zaran kan rasa su to ka samu matsala to sai baiti na biyu majdi akhiran wa majdi awwalan shara'u والشمس رعد الضحى كالشمس في الطفل yace majidi akhiran girmana da ɗaukakata da sharab da Allah ya bani akhiran ƙarshen lamarina wa majidi awwalan da kuma girmana da Allah ya bani a farkon lamarina shara'un to daidai wa daida ne na farkon bai fi na ƙarshe ba na ƙarshen bai fi na farko ba da ɗaukakar da Allah ya bashi tun yana tun farkon lamarinsa da kuma wadda Allah ya bashi ƙarshen lamarinsa to shara'un bai ma'ana sawa'un ba bambanci sai ce sai ba da misali na hikima sai ce aiwa shamsu kaga rana ra'ada duha ra'ada ad-duha lokacin ɗagowar hantsi aika shamsi to irin dai kamar wannan rana ce fi tsafali a lokacin ƙarshen yini da lokacin da hantsi ya taso kana ganin rana yi haka ƙarshen yini ma kana ganin rana ta ai babu bambanci da waccan rana ta farkon duha da waccan rana ta ƙarshen yini duka shara'u to wai haka daraja ce da ɗaukakar da Allah ya bashi wadda su wa'yancan lalatattun ke mai hasada suna ƙulla mai sharri to almajidu ya an ce almajidu shine alkaram wa sharaf masdaru majuda akan ce majuda yam judu ka karuma ya karumu fa huwa majidun ismul fa'il kenan to wala yakunu rajulu majidan a ƙa'ida mutum ba a siffanta shi da cewa majidun an gani illa iza kana lahu aba'un mutaqaddimuna fi sharaf sai in ya zan duk kakanni ne manya ne eh ba dan iska ciki ba kaskantacce to shi ake kira da majidun a luga bi khilafil hasabi sabana alhasab shi ba haka yake ba an fahimta ko shi ba haka yake ba to me ma'ana shara'un ba wa shari'a ake nufi ba ma'anahu shine sawa'un eh wannan ita ma wata lokaci akan ce alƙaunmu amurhum shara'un mutanen na al'amarinsu ya samu daidaita ba saɓani eh madadin a ce sawa'un bi sawa'in eh to wannan in baka goge ba kenan amma wanda ya rage kaga ya goge shara'un ake kiransa ita yake kawowa to ba shari'a ake nufi nan ba eh wai kai wadda ka sani an wuce sanin ka to shine amfanin luga in kana karanta littafi sai kaga wannan kalma sai ka tsaya ka kalli siyaƙin zance in ka ɗauko waccan ma'ana ka gaba ta hawa ka sake ɗauko waccan amma in ɗaya ka sani to shi sa ake samun matsala a wurin ustazai masu karambani su yi ta hawan nusus ya ja nassi nassi ya ja shi to ha gani Mm. ya ɗauko littafin Allah ya nemi masa hawan ƙawara ya nemi fassarar gatari ma'ana guda ɗaya sani in ma ya yi sa'a kenan ya santa da kyau to haka duk inda ya ga wannan kalma haka zai bata wannan ma'ana da shi yasa bala'i ya yi mana yawa a shams ita sananna ta rana ko ba ta da matsala to me ma'anar ra'adar duha shine irtifa'ud duha ɗagowan hantsi ra'adu ɗin nan ma'anarsa irtifa'u shai'i to haka a tsafalu bi fathi ta kaka ce a tsiflu to in ka yi haka ma'anar ta canza shi kuma ma'anarsa akhirun nahari ƙarshen yini kana cewa sa'a zuruka tsafalan zan kawo ma ziyara amma ƙarshen yini tsafalan da yi musu wasali sama-sama tsafalan ko sa'atika tsafalan zan zo ma ƙarshen yini in ka san abin da haka yamma gobe ka sani wato ka ce masa'an larabci yan firabari ke larabci yan firamari ke da ko to bu shiga baiti na uku na rumaga time na ba da yawa za mu dinga ɗiba ba fimal iqamatu saboda muna so a fahimta shi yasa muke eh in mun gama kuma za mu dawo mai lirabi fimal iqamatu bizaura ila sakani biha wala naqati fiha wala jamali sai dama mun ce ai ya bar garin su ko to su suka dinga zargin sa kai a tsagara'i ya kamata ka koma gida haka nan eh Allah na samun irin haka nan mutum ya tafiya sai a ta damu ne wani fa ka dawo gida eh kaza kaza kaza kaza kaza sai ya ce kai fimal iqamatu menene zai sa in zauna biz zaura'i a garin da ake kira az-zaura sunan gari ne sai ce la sakani garin da ban da mata ciki biha a wannan garin ban da mata wala naƙaci kuma ban da taguwa fiha a ciki wala jamali kuma ban da raƙumi wannan ishara ce bai da komai ga gari to mi eh babu mata babu abin hawa to gari na zaunuwa to amsa ta ba su wai zargin da suke mishi cewa ya koma gida kaza kaza kaza ya ce a fimal iqamatu to fima istifhamun ne an gane damiri ne na tambaya fima anta min zikira ga yana a ƙur'ani al'iƙamatu shi kuma masdari ne na a ƙama bil makani ai lazama huwa makasa ya tsaya a bagire kuma ya lizumci zama a wannan bagire. To can da ya ce bizzaura'i, azzaura shi kuma gari ne a Bagadad, ko kuma wasu ce ba Bagadad ɗin ake nufi. Ita ce Asima ta Iraq, ma'ana ita ce capital ɗin ƙasar Iraq. An gane ko? wanda an ce wanda ya gina ta shine abu ja'farin al-mansur wanda shine thani khulafa'il abbasiyyi cikin khulafa na banul abbas da aka yi shine na biyu ya gina wannan birni na bagadada shekara ta 140 eh to shi a na agarinsu na an ka haife shi to amma sai ya samu matsala da mutanen kamar da muka ba da labari sai ya gudu to shine yake ce musu mi zai sa wai ya koma bagada da ya zauna saboda mi ya ce ai kun samu matsala to da ya ce la sakani me ma'ana as-sakanu as-sakanu fil lugha shine ma yaskunu ilaihi al-insanu min zaujin abinda mutum zai samu natsuwa da shi na mata saboda haka mace ana kiranta da as-sakanu eh hallaka sakanu bi ma'ana hallaka zauja ya gari li'anna al-insana yaskunu ilaiha ga ya can litaskunu ilaiha to wannan shine yan ce annaka shine macen raƙumi an gane ko aljamal kuma namiji eh namiji namijin raƙumi shi ake nufi to ita wannan kalma tashi ta ƙarshe karin magana ce eh la na katifiha wala jamali masal ne min amsalil arab karin magana ne sukan faɗe shi lokacin da suke son su nuna sun barranta da abu a wane ya ka tsame hannunka daga kaza a ai la na katifiha wala jamali bi ma'ana ba ni ba wannan al'amari karin magana ne to shine sai ikitibasin sa anan an gane ko to sai lirabi mu koma baiti na farko asalatul ra'ayi mubtada ne mubtada ne ar-ra'ayi mudafun ilaihi sana kuma fi'ilun ne madin watta'u litta'anis wannan ta ɗin da ka gani ta ta'anisi ce litta'anisil fa'il kai watta'u litta'anisil fa'il don a nuna cewa mai aikin fa'ili ne wa huwa bamiru al'asala wannunu lil wiqaya wannan nunun ɗin da ka gani sanatin ni ana kiranta da nunul wiqaya ma'ana wiqaya tana kiyaye yin jarra ga fi'ili a ƙarshensa an gane? yawwa saboda idan ka cire ta misali in ka cire ta da asalin fi'ilin swana to sai aka ƙara ta'ut ta'adis gaban me gaban nuna da ita kuma ɗaurarra ce an gane ɗaurarra ce sannan ga ya'ul mutakallimi an gane yan mai magana to shine yanzu don a kiyaye shi wannan fi'ili daga haɗuwar wannan sukunin guda biyu da na ta'utanis da kuma na yan mai magana to sai aka shiga da nuna kaya sai ta kiyaye shi daga wannan matsala ɗin ويا المتكلم أنا إتتي مفعول به والجملة خبر المبتدئ wannan jumla ita ce labarin mubtada na asalatun ra'ayi dama labari yakan zo jumla sanannen abu ne an gane ko? to irabin farkon baiti rabin baiti irin shi ne aga wato sauran baitin shine wahiliyatul fadli zanatun yila da al'atali lalle rabi ɗaya ne ba bambanci to sai na biyu da ya ce majidi mubtada'un mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddara fi ma qabla ya'il mutakallimi saboda haka za a kaddara mai dhamma akhiran mansubun ne ala zarfi ala zarfiyati zamaniyya dama zaraf mun yi zarafi a cikin karatukanmu na nahawu mansubun ne awwalan shi ma haka mansub ne ala zarafiya wa majidi asani na biyu kenan shi kuma ma'atufun alal awwali shi kuma dafi ne akan wancan na farko an gane ko shara'un mai ma'anar sawa'un shi kuma khabarun anhuma labari ne gare su su biyu washamsu mubtada'un shi kuma sabon mubtada ne walwawu lilista inafi wannan wawun ɗin da aka ce washamsu ra'ada duha ra'ada ad-duha to shi kuma mansubun dan kaga ra'ada bi fathi dali mansubun ne ala zarfiyyati zamaniyya fi mahalli hal ai hala kauni duha murtafi'an eh shire shire takadiri eh ad-duha mudafun ilayhi wa kashamsi khabarun khabarul mubtada'i wa zahiru anna al-kaf za'ida eh amma abin da ya zama zahiri wannan kaf din ta ziyada ce ma'ana ba ta da wani matsayi al'irabi da za ta iya canza shi wannan fi'ili an gane ko saboda ma'ana ita rana a lokacin duha ainu shams ita ce dai waccan rana fi wakati mafali a lokacin ƙarshen yini ba bambanci don rana ɗaya ce tun da ba bambanci kaga babu wani abu da za a iya samu to sai baiti na uku fi ma jarun wa majrurun jarun wa majrurun khabarun muqaddam wa huzifa alifuhu an gane to shi fi ma din nan jari ne da asalinsa fi ma to kaga fi harfi jarri ma shine majrur amma kuma labari ne muƙaddam mubtada ɗinsa zai zo to wahu zai fa alifuhu an shafe wannan alif ɗin shi dama ya halatta an gane ko game da ɗan mali yake faɗa wa ma filistifihami in jurrat huzif alifuha wa auliha laha in taƙif wa auliha wa auliha laha in taƙif to duk wannan ya halatta a larabci shi yasa ta aka ce fima anta ba a ce fima anta ba a wannan ƙira'at to maɗin na istifahamiya ce ta wannan ita wannan maɗin nan da ka gani istifahamiya ce al'iƙamatu mubtada'un mu'akharun wa taqdirul kalami al-iqamatu fima eh to amma saboda yana son ya akkada rashin ya akkada wannan tambayar tashi shi yasa ya gabatar da jari wa majaru kuma da ma ka'ida ce lokacin da khabar khabarul mubtada ya zamo jarun wa majaru to yuqaddam yastahiqqu taqdima gabata shi ake yi an gane ko yawwa kamar ka ce misali filbaiti zaidun to filbaiti jaruma majrurun ne khabarun ne muqaddam zaidun mubtada'un ne mu'akhar wa taqdirul kalami zaidun filbaiti shine asalin zance bizzaura muta'alliqun bihi shi kuma ya rataye ne da al'iqama wa ba'uhu lizarfiyya ba'un ɗinsa kuma ta zarfiyya ce ai fi zaura'i la nafiyatu lil jinsi da ce la sakani ba ni da mata an gane ku to wannan kenan haka adafin da yayi wala naqati fiha wala jamali to nan za mu kwana insha Allah idan mun dawo sai mu tashi baiti na hudu na'in anil ahali sifrul kaffi munfaridun kasaifi urriya matnahu anil khilali سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته